أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ون- ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tare da sharhi na al'allama muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala sati da ya ga kan mun cewa dai muna 14 ga watan rabiul awwal hijra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun tsaya a kan har yanzu muna cikin babu zikirin mauti wa kasarar amal mun tsaya a kan faɗan malam wa anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته مكتوبة إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا من حقنا Nam. Hadisin Abdullahi dan Umar shine karshe abin da muka dauka. Qala wa kana ibn Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziru as-sabah wa idza asbahta fala tantaziru al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik. Yanan sai malam yace yanzu wa anhu kenan daga Umar radiyallahu anhu daga Abdullahi da Umar wanda ya faɗa Allah ta ƙara tabbata gare shi qala wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu min muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun inda wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi كما وانا لفظي نا امام البخاري قال وفي روايه لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي آه حديث نمو malam ya yi bayani a ƙarƙashin wannan ƙala sun mazakaran mu'allifu rahimahullahu haditha bin umar al'allama muhammad bin salim al'usaimin rahimahullah yake cewa malam ya ambata wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi hadisan abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi wanda tsirayen Allah da mutum suka tabbata gare shi ce ma haƙƙu mambayin muslim ba haƙƙin mutum musulmi ba ne ba lahu shay'un yusifihi iya da wani abu wanda zai wasiya a cikin wannan abu ya bitu lailataini ya kwana dare guda biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda face sai wasiyar shi tana rubuta a wurin shi قال يعني ما حقه با حقن شي بني با ان يبيت ليلتين الا وقد كتب وصيته face sai ya rubuta wannan wasiya tashi allati yuridu an yusi biha wanda yake son yayi wasiya da ita misali mutum iya da wani abu a ran shi wanda yake so yayi wasiya da shi to bai dace ba bayan ya sanya a zuciyar shi iya so yayi wasiya a tsakanin wannan so da yayi a samu dare biyu ya kwana kwana guda biyu bai rubuta wannan wasiya ba wa kana ibn umar wa kana ibn umar radiyallahu anhuma منذ سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته عبد الله بن عمر وان يرد الله تكار تبتا غريس تن لوكاتين da yaji manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to bai taba kwana ba ko da dare guda face sai ya rubuta wasiya da iya da niyyar cewa zan yi wa wani wasiya in na mutu iya da kaza iya da kaza ko a yi kaza da kaza to sai ya rubuta wal wasiyatu mana yake cewa wasiyyar nan ma'anaha al'ahad shine alwashi ko alkawali da za ka yi wa hiya an ya'ahada al-insanu ba'da mautihi li shakhsin fi tasrifi shay'in min malihi shine mutun yayi alkawali ga wani yawa wani mutun alkawali cewa bayan mutuwar shi wane iya da wani kaso ko iya da tasarrufi a cikin dukiyar shi aw ya ahad li shakhsin bin nazri ala auladihi as-sighar ko kuma yayuwa wani mutum wasiya kan lura da diyan shi kanana jawani idan Allah madaukaki ya mun rasuwa to iyana wa'an kananan nan to dan Allah ka kula da su kana da amanar su aw ya hada li shakhsin bi ayi shay'in min al amwali ko kuma ya wa wani alwaq alqawli a cikin wani abu na dukiyoyin shi allati yamlikuha ba'da mauti wanda ya mallake ta bayan mutuwa shi fa yusi bihi yamin yayi wasiya da shi hadhihi hiya wasiya wannan ita ce wasiya mala ya kawo misali kala mithlu an yaktuba ar-rajulu wasiyati ila fulan bin fulan misali mutum ya rubuta cewa wasiyata ya zuwa wane dan wane bin nazari ala auladi siga lura da cewa ya lura ya kula da tarbiyyar ƙananan iyana wasiyati ila fulani bin fulan bi tafriqi thuluthi mali aw rubu'u aw rubu'u aw umusahu fi sabilillah yace nayi wasiya wasiyata ya zuwa wane dan wane ya raba kashi ɗaya daga cikin kashi uku na dukiyata ko kashi hudu kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na dukiyata ko kashi ɗaya daga cikin kashi biyar na dukiyata ya rarraba saboda ɗaukakar da addinin musulunci domin wasiyya idan ta wuce kashi ɗaya daga cikin kashi uku ba a zartar da ita amma kashi ɗaya cikin hudu kashi ɗaya cikin biyar to duka wannan babu laifi ce na yi wasiya in Allah ya rasar da ni to kashi ɗaya daga cikin kashi biyar na dukiyata a raba shi fi sabilillah wasiyati ila fulani fi an yantafi bima khallaftu an aqarin aw ghairi aw ma ashbaha zalik yace wasiya ta yi zuwa wane cewa idan na mutu to ya samu dama yayi amfani da abin da na bari na aqar kamar kare ko fegi au ghairihi ko na abin da ya kama da haka Allahumma annal wasiyatu hiya al'ahd shi ne musan cewa dai wasiya ita ce alwashi ko alkawali ahdul insan ba'da mautihi ahadal insanu ba'da mautihi ila shakhsin bi shay'in yamliku shine mutun yawa wani mutun wasiya yace bayan na mutu wani na mai alkawali da abu kaza wanda idan na mutu ya mallake shi mulkin shi wal wasiyatu anwa wasiyan nan ta kasu kashi kashi daban-daban wajibatun wa muharramatun wa ja'iza akwai wasiya wadda ta zamanto ta tilaste akwai wasiya wadda ta zamanto haramun ce mutum yayi ta akwai wasiya wadda ta halitta alwasiyatul wajiba ta farko wasiya ta wajibi وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجهدها الورثة لا سيما إذا لم يكن عليها بينة wasiyar da take wajibi ga mutum gabanin ya mutu shine yayi wasiya akan abin da haƙƙi ne wajibi akan shi misali zakka ce lokacin huddawa ta yi bai kahin ya mutu ba hudda ba bashi ne akan shi alkawali ne akan shi wannan dole ne yayi wasiya li Allah ya jahada alwarathatu domin tsoron kan magada su su ce ba su yarda ba su yi musu su yi inkarin wannan wasu abin wannan haƙƙi yana tun da wuri sai ya yi wasiya mu sani cewa hawa ne ɗan wane iya bi na kaza ko dukiya ta kaza ya kamata a ce na hudda zakka a cikin ta bin hudda ba idan na mutu a hudda qala la siyama idan lam yakun alaiha bayyana musamman ma idan babu shaidu akan akwai bashin da za a yi a yi sakaci ba a yi shaidu ba ko wata mu'amala wadda ta kamata a yi shaidu ba a yi ba to wannan sai zamanto iya da niyyar yayi wasiya to kai kai ya saki eh kwana guda biyu bai yi wasiya wannan ba nam qala mithlu an yakuna 'ala al-insani daynun aw haqqun li ghairi kwatamcin ya kasance mutum akwai bashin wani akan shi ko na haƙƙin wani fa yajibu an yusi bihi la siyama idan lam yakun fihi bayyana kamar yadda bayani ya gabata wa annahu idza lam yusa bihi fa innal warathata qad yunkiruna domin idan bai yi wasiya ba mai yiwa magada su yi inkari su yi musu wannan musamman ma a wannan zamani wanda da wasiyan ma da yaya aka karata magada ba sa badawa to ina ma a lokacin da cewa bai yi wasiya ba ko kuma babu wata hujja kwararra wadda tabbat wannan ana bin shi haƙƙi والورثة لا يلزمون أن يصدقوا لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من الناس سما كما مغادا با دول بني با أكنس سغسكتر da dukkan wanda ya zo na mutane ya ce wa kala inni li inna li ala mayyitikum kaza wa kaza ba dole bane duk wanda ya zo ya ce ai sai ce ni wa ina da haƙƙi akan wane kaza da kaza a'a لا يلزمهم أن يصدقوا فإذا لم يوصل الميت بذلك فإنه ربما يكون ضائعا domin idan mamaci bai wanda zai mutu bai yi wasiya ba la'alla wannan haƙƙi ya kasance batacce ne faman alaihi dainun ya'ani haqqu fi zimmatihi li ahadin fa innahu yajibu alaihi an yusibi dukkan wanda yake da wani bashi akan shi na wani to wajibi ne yayi wasiya da shi كذلك أيضا يجب أن يوصل يوصل أقاربه غير الوارثين hakanan ne wajibi ne a kan shi yawa mukusantan shi dangin shi wanda ba sa gadan shi wanda ba sa daga cikin magadan shi musu wasiya bima ta yassara da abin da ya sauƙaƙa gare shi na dukiya li qaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiya kinan an wajibta muku akan ku cewa idan mutuwa ta zuwa ɗayan ku kinan ana nihin gabanin mutuwa ta zuwa ɗayan ku to yayi wasiya ga yayi wasiya ta alkhairi ga makusanta yani malan kafiran dukiya mai yawa alwasiyatu to akan shi akwai wasiya hadha na'ibul fa'il mala yace wannan mamayin fa'ili ne, kutiba alaikum, nam, ya ce alwasiyatu, lilwalide ne wal'akrabi ga mahaifa da makusanta, to, a nan mahaifa sai suka huta domin Allah maɗaukaki ya ba su kaso. Kalafa, kharaja min alwalide ne wal'akrabi man kanu waraka, kenan da mahaifa da wanda makusanta wanda suke da gado. sai aka fitar da su domin dan uwan uba ma uba ne idan ga uba kenan ka an san cewa shi ba zai yi gado ba fa innal warathata la yusa lahum la yusi lahum magada kuma ba a musu wasiya duk wanda yake gadin ka zai gaje ka bayan ka mutu to babu wasiya ba za ka bai wasiya da dukiya ba wa baqiyatul ayatu muhakkamatan fi ma adal warithin sai wannan aya ta zamanto aya ce wadda hukuncin ta tabbatacce ne a cikin mutanen da suka zamanto ba sa gadan hakaza dalalatul aya wa biha fassaraha ibn abbas radiyallahu anhu da wannan ma'ana ce abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kar tabbata ya fassara wannan aya wa zahaba ila zalika kathirun min ahli al-ilm kuma da yawa daga cikin mabuta ilimi da wannan ma'ana akan wannan ma'ana suka tayi anna al-insana yajibu an yusi idha kana indahu malun kathir bima tayassara li aqaribihi ghayr al-warithin suka ce wajibi ne ga mutum idan iya da dukiya mai yawa to yayi wasiya ga makusantan shi wanda ba sa gadan shi da wani abu amma al-waritha amma al-waritha fala yajuzu an yusala wanda yake gado to bai halitta ba mai wasiya kuma wannan su tari ana samu wannan kuskure kaga mutum saboda iya san dan shi wane ko iya mai hidima ta kaza yace in na mutu gona kaza ko gida kaza ko mota kaza ta wane ba ta da cikin gado wannan ba gaskiya bane ba لأن حقه من الإرث يكفيه ما نجي دومن حقين شي نغادو يا إشيش فهذان أمران تجب فيهما الوصية وأن الأمر قدابي واجبين أي وصية أتكن وصية أكان حق وني ko bashi ko abin da ya kama da haka sannan wasiya ga mukusanta wanda ba sa gado qala al-awwal idza kana alayhi daynun yani haqqan lin-nas idan mutum akwai bashi a kan shi ana nihin haƙƙin wasu mutane wasani idan tara kamalan kathira idan ya bar dukiya mai yawa fa innahu yalzamu an yusa li an yusi li aqaribihi min ghairi alwarith sannan wasiya ta biyu thaniya alwasiyatu almuharrama wasiya wadda ta zamanto haramun ce wa hiya muharramatun idan awsa li ahadin min alwaratha wadda ta zamanto haramun ce ita ce wasiyar da yawa wani daga cikin magadan shi wasiya mithl an yusiya li waladihi al-kabir misali yayi wa dan shi babba wasiya bi shay'in min bi shay'in min baini sa'ir al-waratha ya mai wasiya da wani abu ya bar sauran dangin shi ko magada aw yusi li zawjatihi bi shay'in min baini sa'ir al-waratha ko yawa wata matar shi wasiya da wani abu koma bayan sauran magada bayan haza haramun alai wannan ya haramta akan shi hatta walau qaddara anna zawjata kanat takhdimuhu fi hayatihi wa tuti'uhu wa ta wa tahtarimuhu had ko da dai an kaddara cewa wannan mace tana mai hidima a lokacin da yake raye tana mai biyayya tana girmama shi tana mutunta shi to baya da wannan haƙƙi da ya mata wasiya wa rada an yukafi'aha bainahu la yahillu lahu an yusiya laha bi shay wannan koda dan saboda ya biya mata ya sakauta mata da alkhairin da take mishi to wannan baya da wannan haƙƙi bai halitta ba ya mata wasiya da wani abu wa kadhalika idza kana ahadu auladihi anam yarithu wa yukhdimuhu wa yas'a fi mali ko da haka da dai a ce wani ɗaya daga cikin ɗiyan shi ya birru nam ya birru bihi wanda yake mai biyayya kuma iya mai hidima iya kai kawo a cikin dukiyoyin shi fara da an yusa lahu yusiya lahu bi shay ya so ya mai wasiya da wani abu fa innahu zalika haramun alai wannan kazalika ya haramta akan shi Allahumma sai dai in hidima yake mai a cikin dukiya to a yi yarjejeniya in na sai da abu in kasuwanci ne yake mai idan ya sa aka samu riba to sai a yi yarjejeniya ni mai dukiya ina da kaza kai mai hidima kana da kaza sai zamanto akan wannan ne zai sakauta musu amma ba wai saboda wannan aiki da yake mishi ba ya keɓantar da shi da wani abu nam قال وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغير بمثل المال الذي زوج به الكبير مال يتي هكذا kamar abin da mutane da yawa suke aikatawa misali idan mutum ya auratar da ɗan shi babba sai ya yi wasiya cewa da kwatamcin dukiyar da ya auratar da ɗanshi babba ya wa ɗanshi ƙarami cewa shi ma in za a mai aure a mai wannan a ba da irin wannan dukiya qala fa inna hadha haramun aidan wannan ma haram ne domin ya sha bamban da auren wani da auren wani li'anna tazwija dafa'u hajatin kal akl wa shurb domin aurataswa wannan ture wata bukata ce kamar ci da sha faman ihtaja ilayhi min al-aulad wa indahu abihim qudratun wa inda abihim qudratun wajaba alayhi an yuzawwiju misali mutum ya buƙaci aure cikin ɗiyan shi akwai wanda ya kai a mai aure ya buƙaci aure kuma mahaifin shi iya da dukiya iya da iko da zai auratar da shi to wajibi ne ya auratar da shi ba za a ce ba shi ma auratar da wancan wanda ya ya kai munzilin a mai aure hallo karami ma shi ma sai an ba shi kudin wannan an ajiye mai kudin wannan na aure domin a yanzu baya da wannan bukata wa man lam yahtaj ilayhi fa innahu la la yahillu lahu an yu'tiyahu shay'an min mithl ma a'ata akhahu alladhi ihtaja lizawaj kun gane ko wannan ma kuma wata mas'ala ce mutum sai zamanto yaro dan karami ne misali bai ya bukatuwa ya zuwa gidan zama wancan kuma iya bukatuwa ya zuwa gidan zama ka ba wancan gida ya zamna ba kyauta ba ya zamna baka ce a wannan dan karami wanda ba ko aure bai baya da shi ma sai ka bashi gida a matsayin shi yake zauna ba a haka nan domin wannan bukata ce take kai take kaiwa wannan wa hadhihi mas'alatun takhfa ala kathir min an-nas wannan hukunci ne wanda yake koyuwa ya zuwa daiwa daga cikin mutane hatta ala talabatul ilm amma abuta masu neman ilimi tana koyuwa a kansu ya zunnuna annaka idan zawwajta waladaka suna tamanin idan suna rayawa idan ka auratar da ɗanka fa innaka yajibu an tusi bi auladi sigari bi mithli ma zawwajta bihi zawwajta bihi suna cewa dole ne sai ka yi wasiya ga ɗiyanka ƙanana da abinda ka auratar da wannan ɗaka wa hadha laysa bi sahih mala yace wannan kuma ba ingantaccen magana bace ba fal wasiyatu lil warithi la tajuzu mutlaqan idan wasiya ga wanda yake gado bata halitta kwata kwata ban qadira anna ahadan jahilan wa awsa li ahadin warathati bi shay da wata masala ita ba mai muhimmanci cewa misali a kaddara wani mutum saboda jahilcin shi yayi wasiya ga wani wanda yake gadan shi magadin shi فإنه يرجع يرجع إلى الورثة بعد موته wannan abin da ya gadas yawa wasiya iya komawa ya zuwa magadan shi mun gane ko mutum ne saboda bai san hukunci na shari'a ba yawa wani mutum wanda yake gadan shi da wasiya da wani abu to da zaran ya mutu wannan abin ana maida shi zuwa magada ne su yi tarayya da shi da magada in sha'u nafazul wasiya amma suna da zabi in sun so sai su yi haƙuri haƙƙinsu ne su zartar da wannan wasiya wa in sha'u da fa'aha in kuma ba su zo da haka nan ba to kuma sai su ture wannan wasiya thaniyan alwasiyatul mubaha wasiya wadda ta zamanto ta halitta fahiya an yusiyal insanu bi shay'in min malihi la yatajawaz thuluth shine mutun yayi wasiya da wani abu na dukiyar shi wadda bata huce ba kaso daya daga cikin kaso uku na dukiya li'anna tajawuzar sulus mamnu domin tsallake wannan kaso ɗaya daga cikin kaso uku na dukiya an hana wannan lakin maduna sulus an tafarrun fi mala ce kuma saɓanin wannan sulusi to kana da ‘yanci a cikin shi walaka an tusi fihi liman sheta illal warasa kana da haƙƙin ka yi wasiya da shi saɓanin banda wanda suke gadin ka walakin halil afdalu thuluth aw rubu aw ma duna zalik malin yayi tambaya hallau kan cewa wanne ne yahi ka ba da kaso ɗaya daga cikin kaso uku kai wasiya da kaso ɗaya daga cikin kaso uku ko kaso ɗaya daga cikin kaso hudu ko kuma saɓanin haka nan kaso ɗaya daga cikin kaso biyar ko shidda shine yahi naƙulu aksaru shay'in as mafi yawancin abinda mutum zai wasiya da shi shine kashi ɗaya da cikin kashi uku wala tazid alaihi kuma kadda ka dada wani abu akan shi wa ma duna thuluth fa huwa afdal min kuma abin da yake kasa da sulus ya hallau ya yi dan me saboda kadda ka bar magadan ka talakawa mabarata suna mika hannu zuwa wajen mutane suna roƙon su ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عنه دليل هكا عبد الله بن عباس wanda da Allah ta kar tabbata garin shi yake cewa law anna nasa gaddu min thuluth ila rubu da dai a ce mutane su kau da kai daga sulusi su koma rubu'i fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala li sa'd bin abi waqas kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sa'd bin abi waqas al-thuluth wa thuluth kafi lokacin da sa'd ya so yayi wasiya da duke shi gaba daya domin iya ga iya da kiyamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi a'a yace in raba dukiyata biyu in ba da kashi guda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a in raba dukiya ta uku in ba da kashi guda a ƙarshe ce as-sulutu wa sulutu kafi yace kashi ɗaya daga cikin kashi uku shi ma iya da yawa amma kuma bai hana shi ba anan malamai suka huddo hukuncin kan cewa babu laihi in kaso ɗaya ne daga cikin kaso guda uku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba sada bin abi waqqas radiyallahu anhu وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله أبو بكر وان يبدأ الله تقار تبتع أغريش ياي وصية دا كسود إيه دا تسكين كسن دوكي يش بير وقال أرضي بما رضي أرضى بما رضي الله لنفسي لا يرد دا أبن دا الله مدوك كي يردي وكيش فأوصى بخمس ماله سي وصية دا آه كشي كسود إيه دا تسكين كسود biyar na duke shi wa haza ahsan ma yaku malai ce kuma wannan shine mafi kyau abinda yayi kasancewa walais na walaita an anna talabata al-ilm walladhina yaktubuna al-wasaya yunabbihuna al-musina ala ala al-af anna al-afdal al-wasiya bil khums malai ce ina ma a ce almajirai ko masu neman ilimi da wanda suke dauke da nauyin rubuta wasiya ya zamanto suna faɗakar da wanda za su yi wasiya akan cewa su yi wasiya da abin da ya zamanto kumusi ne labe tulus ba da sulusi ba kuma galiba yanzu wasiya da ake yi galiban da sulusi ake to ina ma a ce da wannan kumus suka yi wa karsha inda nas at-thuluth da'iman wannan sulusi shi yahi yaduwa wajen mutane ko da lokaci wa hadha al-hadd al-a'la wa hadha al-hadd al-a'la alladhi haddahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa ma duna afdal min wannan shine iyaka karshen abinda mutum zai iya badawa sabanin shi kuma bayan shi to shi yayi farubu afdal min al-thuluthi wal khumus afdal min ar-rub kenan rubu'i shi yayi fifiko ga sulusi kuma khumusi shi yayi fifiko ga rubu'i wa idza kanat al-warathatu muhtajina wa tarku al-wasiyati aula Allah ga wata mas'ala idan ya zamanto mutum ya lura magadan shi sun yi bukatuwa da wannan dukiya to bari yin wasiya ita ta yi da yi wasiya da ita li'annahum ahaqqu min ghairihi domin sune suka yi cancanta ga wani qala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa zala wani tsira Allah da mutum tsar tabbata gare shi yasa yace wa sa'ad bin abi waqas innaka an tazara warathataka aghniya khairun min an tazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas ka bar iyalanka mawadata shine mafi alkhairi da ka bar su suna miƙa hannu wajen mutane suna bara suna roƙon mutane fa idza kana alwarathatu alladhina yarithunaka ta'rifu anna halahum wasatun wal malu shahihun indahum idan magadanka ka lura cewa mutane ne wanda ka san halin su hali ne takaitacce wanda babu wadata tare da su kuma dukiya ita kuma abin kwaɗayi ce wa annahum idan ilal faqri aqrab kalura cewa sun yi kusa da talauci fal afdalu alla tusi mafi kyawu kada kai wasiya wa fil fi hadha al hadith a cikin wannan hadisi isharatun ila anna al insana yusi akwai nuni ga cewa mutum iya iya yin wasiya walakin al wasiyatu tanqasimu ila aqsamin kama asharna sai dai wannan wasiya ta kasu kashi kashi kamar yadda muka yi bayani minha wajibatun wa minha muharramatun wa minha mubahatun daga cikin su akwai wadda ta zamanto wajiba akwai wadda ta zamanto haramun ce kuma akwai wadda ta zamanto ta halitta shine malam ya kawo wannan a takaice wannan bayani wanda ya riga ya gabata qala wa fi hadith ibn umar radiyallahu anhu al-amal bil kitabati li qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai fa'ida da zamu samu a cikin wannan hadisi na abdullahi dan umar umarni aiki da rubutu yana a rubuta a rubuta wasiya li qawli sallallahu alaihi wasallam illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ba ce sai wasiyar shi tana rubuce wajen shi fadalla hadha ala wujubil amali bil kitab malam yace wannan hadisi sai nuni akan ce wajibi ne a rubuta wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam maktubatun ismu maf'ul suna ne na wanda aka awaitas isharatun ila annahu la farqa baina an yakuna huwa katibuha aw ghayruhu babu bambanci zamanto shine ya rubuta ko kuma wani shi mimma tasbatu tasbatu alwasiyatu bi kitabatihi wanda wasiya tana tabbata da rubutun wala budda an takuna alkitabatu ma'luma dole ne rubutun wannan ya kasance sananne imma bi khat almusi nafsi ko dai da hannun wanda ya wasiya da karan kanshi aw bi khatti shakhsin mu'tamad ko kuma da hannun wanda mutumin da aka yarda da shi aka dogara da shi kamar alkali ko kuma juj ko abin da ya kama da haka wa amma idza kanat bi khattin majhulin fala ibrata biha idan ya zama to da rubutun mutumin da ba a sani bane to wannan ba a yarda da wannan wasiya wala amala alaiha kuma ba a aiki da ita wa fi qawli hakanan a cikin fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace indahu إشارة إلى أنه ينبغي أن يتحفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدا ما لا يجي أكوي نوني أكم ونن cewa ya kamata mutum ya kiyaye da takardu wanda suka zamanto takardu ne masu amfani musamman ma abin da zamanto wasiya ce ko wasu takardu ne na abu muhimmanci mutum kai yayi sakaci da su kai ya bar mutane su yi wasa da su bal takunu indahu fi shay'in mahfuzun na'am ta kasance a wurin shi a wani wuri wanda ya zama tukiyaye muharrazun ka sunduk kaman misali cikin sunduke wa ghairihi da wurin li'annahu idza ahmalaha fa rubbama tadi'u minhu tana yiwa idan yayi wa sakaci da ita to za ta bace mishi aw yusallitu alaiha ahadun ya'khudha wa yutlifuha aw ma ashbaha zalika tana yiwa wani ya dauke ta ya lalata to ko kuma abin da ya kama da haka qala al muhim fi hadha al i'tina bil wasiya wa an yahtafiz biha al insanu hatta la tadi wa fihi aidan kuma akwai cikin wannan hadisi sur'atul imtithal sahaba li amri an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai gaugawa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikata abin da yayi umarni da shi ko yame da shi wa zalika qala ibn umar wa lidhalika dalilin haka abdullahi da umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace ba da ma sami'a hadal hadith min annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ji wannan hadisi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi qala ma ma marrat alayya laylatun منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي yake cewa wani dare bai taba hushudewa ba ya huce tun da na ji wannan magana daga maza Allah sallallahu Alaihi wasallama face sai wasiyata tana rubuce wurina. Ballari yambage lil insani an yahtamma bi hadha al-amr hatta la yafja'uhu al-maut. Mala yace ya kamata mutun ya kula da wannan kad mutuwa ta mamaye shi wa huwa kad adaa nafsa bayan ya tozartar da kanshi wa adaa haqqa ghairihi kuma ya tozartar da haƙƙin wani shi. kuma lokaci yayi abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am idan ɗaya bai yarda ba wannan wasiya ta lalace dole ne sai an samu haɗin kansu gaba ɗaya na'am inda babu makawa wani ya yarda wani bai yarda ba Allahumma sai dai akwai wata hanya daban a cikin ta a ba su kashin su su wanda suka yarda sai su baka abun tunda haƙƙin su ne sai sai zamanto su sun ba su sun ba ka haƙƙin wallahu a'lam na'am